الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna shidda ga wata watan jumada al'akhir wata na biyu a jerin wata na shidda a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala muna a cikin babu salatul jama'a wal imama karatunmu da ya gabata mun tsaya akan hadisi na 443 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi kenan farkon hadisi na 444 haka ne ko? وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمن فرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصته ألا دخلت معهم أود أوج تررت رجلا وله عن طلق بن علي kenan yana da riwaya daga Talq ibn Ali radiyallahu anhu yaddan Allah ta tabbata a gare shi la salata limun faridin khalfa saffi babu sallah ga wanda yake shi kadai a bayan sau wa zada tabarani fi hadisi wabisa tabarani ya kara a cikin hadisin wabisa ala da khalta ma'ahum me yasa baka shiga ba tare da su au ijtarata rajulun ko kuma ka jawo wani mutum Yana wannan hadisin kamar hadisin da ya gabata ne wa'anuwa bai sabo ba makaranta shi ba wa'anuwa bai sata ibini ma'abadin radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa saffi wahdahu daga wabisa dan ma'abad yadda Allah tabbata a gare shi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana sallah a bayan sawu shi kadai wa amarahu an yi da salata sai ya mai umarni ya sake sallah rahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa hassanahu wa sahahahu ibn hibban dan wannan hadisin yana nuna muna rishin dacewar mutum yayi sallah bayan sawu shi kadai da shine malaman hanabila suka ce idan mutum ya yi sallah bayan saushi ɗaya kenan ya zo ya tar da sau ya cika sai ya tsaya bayan saushi kaɗai ya yi sallah to sallar shi ta lalace ba ta yi ba suka ce duk mutumin da ya samu raka'a guda cikakka bayan sau yana shi ɗaya to kawai sallah ta lalace mai amma in abin da ya samu bai kai raka'a ba kamar ya yi tsaye ya kabarta sallah kamin a kai gayar raka'a sai wani ya zo ya haɗu da shi to shi kenan sallar shi ta yi su kuma sauran malamai suka ce sallar shi ba ta lalacewa sai dai ya yi zunubi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi sallah bayan sauwu shi kadai kenan sallar shi ta inganta tare da karhanci shine mazhaban sauran malamai kuma malaman Hanabila suna ganin cewa kawai sallah ta lalace ma mutum da zaran ya samu raka'a guda kuma yana bayan sauwu shi kadai kenan dukkanin malaman mazhaba guda hudu sun je akan cewa bai dace ba mutum ya yi sau shi kadai bayan sau ya zo masallaci ya tar da sau gaba ya cika ko na biyu ma ya cika to bai dace bai zo ya tsaye shi kadai ya kabarta sallah suka ce haka nan kin bai dace ba to ya ne ya kamata ya yi to wasu malaman sai suka ce yanda za a yi shi ne zai yi tsaye ya jira sai wani ya zo sai su yi sau tare wasu kuma malaman suka yi fatawan cewa mahihici abu shine kawai ya nemi a hanya cikin tsawon guda biyu ya ga ina ne ya kamata a ɗan ƙara masa yawa sai ya kutsa wasu kuma sun kafa hujja da hadisin nan wanda zai zo nan gaba wanda yake zancen me yasa baka jawo wani ba kenan sai ka kalli wanda ka rena sai ka jawo sai ka samu mutum guda kawai cikin waɗanda suke tsawo sai ka jawo to hadisin jawo wannan kamar daga yanan zai zo hadisi ne da ifi don haka ba a jawo mutum yana cikin tsawo saboda akwai matsala cikin jawo shi na farko manzo Allah sallallahu ya yi umarni a cika sau ka a bar koha in ka jawo shi ka bar koha na biyu ka kuntata mashi cutar da musulmi zunubi ne mai girman gaske na uku ka wato sanya shi yayi asarar sawun gaba da ya samu ka dawo da shi sawun baya alhali manzo Allah sallallahu ya ce inda ɗayan ku ya san irin ladar da ke da kai sawun gaba da yayi ƙuri'a wajen neman shi to shi ya zo ya samu kai kuma ka dawo da shi baya saboda haka jarima dai da girman laihin da ke da kwai cikin jawo wannan yana da yawa kuma Allah sa ba mai haƙuri ba ne ka jawo shi ya makuɗe ka kaga za ku ci gaba da faɗa cikin masallaci don haka ba ya dacewa ka jawo mutum sai dai wasu malamai sun ce in ma ka duba babu wuri kuma kana ganin kamin wani ya zo sallah za ta iya kubce maka to ka iya zuwa can gab da liman sai ka jera da shi suka ce ya yi sauƙi da ka tsaya bayan sau kai kaɗai kai sallah lalle malamai sun wato tsananta fatawa musamman malaman hanabila za kake samun su ibnu bazu da ire-iren malaman saudiya duka fatawoyinsu akan haka cewa kawai bai dace ba mutum ya yi sallah bayan sau shi ɗaya sai in akwai uzuri ko kuma akwai wata larura kamar yadda malaman hanafiya suka ce suka ce idan akwai uzuri kamar ya zo ya ga wurin da ya cika babu inda zai kutsa cikin sauun nan cika sau ya cika tattattab to nan wurin su malaman hanafiya sun ce wannan uzuri ne kawai yana iya sallar shi bayan sau shi kadai to kuma tunda dai wannan fatawai tana da rangwami da sauki kenan ita ce ta dacewa da mutum ya tsaya sallah ta wuce shi ya ta kyafce kyafce yana jiran sai wani ya zo tana yiwa babu wanda zai zawwa daga nan ko kuma wato mutum ya kukkutsa tsakanin sau ya ce sai ya je ya jera da liman kaga shi ma wannan yanzu yana da wahala musamman irin masallatayya na yanzu wanda sai mutum ya kukkuci sau sannan ɗan dama-daman da ake samu shine akwai ƙaramcin cika sau ha yanzu idan ta yi in mutum ya nazari ya ga akwai wurin kutsawa cikin sau domin wannan sakacin su masu sau ne ba su gyara da kyau ba suka cika shi sai mutum ya ga alamun akwai yiwuwar ya samu wuri cikin sau wannan yana da dama dama mutum ya kutsa ya ce ya jawo wani mutum ya dawo da shi baya walahu an talq bin ali radiyallahu anhu la salata li munfaridin khalfa saffi babu sallah ga mutumin da yake shi kadai a bayan sau wa zada tabarani fi hadisi wabisa tabarani ya kara a cikin hadisin wabisa ala da khalta ma'ahu me yasa baka shiga tare da su ba a wish tare da rajulan ko kuma ka jawo wani mutum wannan hadisin malamai sun ce da ifi ne saboda akwai wani mutum mutuluki cikin shi na haka hadisin da ifi ne wannan wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idza sami'tumul iqama idan kuka ji iqama idan kuka ji iqawa kenan kuka ji ana tada iqama to nan ciki akwai karantar da mu cewa ita iqama ana daga murya wajen yin ta domin sai an daga murya za a ji ko eh dama da iqama da kiran sallah duka ana son a daga murya wajen yin ta daga murya a bayyana ta sai dai bambancin iqama da kiran sallah ita iqama ana yin ta ne saboda waɗanda suka halarto sallah wanda kuma ba su riga suka zo ba a sanar da su cewa an tada sallah lokaci ya yi shi kuma kiran sallah sanarwa ne akan cewa lokacin sallah ya shigo to shi yasa wannan hadisin manzo Allah sallallahu yake cewa idan kuka je iqama famshu ila salah to ku tahi zuwa sallah to kaga famshu ila salah ya nuna baya dacewa ga wani musulmi ya ji ana ta da ikama kuma ya tsaya shagaltu da wani abu daban a abinda manzon Allah ya ce da kun je ikama kawai kenan kar ku shagaltu da komi kawai ku tafi zuwa sallah shi yasa idan mutum ya je ikama ko ma sallar nafila ba zai shagaltu da ita ba domin babu sallar nafila idan an fara ta da ikama sai dai wanda ya riga ya fara yana cikin yi aka ta da ikama shine malamai suke da maganganu akan shi wasu malamai suka ce kawai ya yanki domin saboda manzala sansallam ya ce ba a sallah biyu lokaci guda wasu kuma malamai suka ce a ba zai yanke ba kawai malaman hanafiya suka ce Allah ya ce wala tubtilu a amalaku kar ku bata ayyukanku saboda haka sai dai kawai ya danyi gaggawa ya yi da kaita kenan ba zai jinkiri ba matakar da ya ga an riga an ta da ya kama sai dan gaggauta inda zai samu ya tafi zuwa ga sallar farilla kenan in aka ta da sallar farilla to babu wata sallah sai wannan farilla don haka manzo Allah sallallahu yace idan kuka je ikama to ku tafi kuna famshu ila sallah ku tafi zuwa sallah wa alaikumus sakinatu wal waqar kuma ku luzumci nutsuwa da kwanciyar hankali as-sakinatu wato shine natsuwa al-waqar shi ma natsuwa ne wasu sun ce natsuwa ta ciki da ta waje ake ne wasu kuma suka ce duka da as-sakinatu da al-waqar duka ma'anan su guda kenan in ma'anan su guda sai zamo taukidi ne manzo Allah ya faɗi ne dan dai ƙara ƙarfi alaikumus sakinatu wal waqar kenan wannan hadisin ya nuna mutum idan ya taho zai je masallaci to kamar yana cikin sallah dama hadisi tabbatacce ya tabbatar da haka cewa lalle ɗayanku idan ya kasance yana nuhatar sallah to kamar yana cikin sallah yanzu a ɗora ba shi lada kamar yana cikin sallah to kana cikin sallah kaga ba a san ka yi ka yi gudu ko kuma ka taho a guje ko da gaugawa ko da sauri ko ka ɗora waiwaye-waiwaye duka ba ya cikin as-sakinatu wal waqar ana son mutum ya lizumci kame ganin shi lokacin da zai zo masallaci lizumci kame ganin shi ya ba kenan ya daina waiwaye irin dai tahiya ta marar natsuwa ya yi tahiya shi cikin natsuwa domin za a dora bashi lada kamar yana cikin sallah wala tusri'u kuma kar ku yi gaugawa idan kaga hadisin ya nuna ba daidai bane mutum ya zo sallah ya ta gaugawa ko ya tabko da gudu kamar yadda yanzu yawanci muke yi ko idan aka tada sallah sai ga bamu kwanci bamu kwantar da hankali mutum ya zo cikin tashin hankali zai yi sallah to ba a san musulmi ya zo cikin irin wannan yanayi wala tusri'u kada ku yi gaugawa aya qur'ani da Allah ya ce ya ayyuhal ladina aman idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah to fas'au ila zikrillah ba a fassara shi da gaugawa kamar yadda Umar bin Al-Khattab ya ce ba fassa'u ila zikrillah ba ana nihin koyi gaugawa ba zuwa ga ambaton Allah ana nihin famdu ila zikrillah haka Umar bin Al-Khattab ya fassara don haka fas'au ila zikrillah malamai sun ce ba gaugawa ba kai umarni saboda manzon Allah sallallahu ya hana gaugawa don haka fas'au ma'anan shi ku tahi kenan ku tahi masallaci kar ku tsaya shagaltuwa da wani abu wanda ba sallah ba kawai ku tahi zuwa ga sallah wala tusri'u kada ku yi gaugawa fama adraktum fasallu duk abinda kuka riska to ku sallace shi wannan kuma ya nuna kenan idan mutum ya zo masallaci to ana son yayi yanda ya tarda liman yanayi da abinda kuka tarda ku sallata in ka tarda liman yana ruku'i kai ruku'i ka tarda liman yana sujada kai sujada ka tarda liman yana zaman tahiya kai zaman tahiya baya dacewa ga wani mutum ya zo masallaci kawai sai ya kikam yana jiran liman sai ya taso domin da yawa daga cikin mutane in suka taho da sun da liman ya yi sujada to ba su tahiyar sujada kawai sai mutum ya yi tsaye yana jiran har ya taso wani bawan Allah ya zaburo a guje yana son ya samu raka'a kawai sai lima ya dago sai ya tsuki ya ce aikin banza sai ya koma kawai tafiya ƙarshe sai ya koma gehe yana jiran a gama raka'i sai wani ya ce mashi yawana baka tafiya ka shiga ya ce ya ba ni gohan banza tun da dai raka'a ta wuce shi wa yanzu abin da zai yi gohon banza ne ya ce a tun da dai raka'a ta wuce kawai sai ya taso ba zan yi gohon banza ba to kaga wannan jahilci ne mutum ya dora tunanin idan raka'a ta koce mai sauran duke-duken da za a yi gohon banza ne yi Allah kiyaye don haka wannan hadisin ya nuna mamu cewa in mutum ya zo duk halin da ya tar da liman yana a kai shi ma zai ba za a ce ba bari mu jira mu gani yaya ko kuma ka turkuntar da liman ya dago ku uku ne sai ku ce mai tsaye mu gani tana yiwa ta ƙarshe shi a wannan ya saba wannan hadisi fama adraktum fasallu abinda kuka tarda ku sallace shi kuma wannan hadisin cikin shi akwai dalili na wasu malamai da suke cewa idan mutum ya zo ya sada abin da ya tarda in ya tarda wani yanki daga cikin sallah kawai ya samu ladar jami ko sujada ya tarda ko zaman tahiya ya tarda ko ma menene inda ya tarda wani kaso cikin sallah ya samu ladar jami wannan shine ra'ayin wasu malam wasu kuma malamai suka ce a'a ba hoy samun lada jami'i sai in ya samu raka'a guda cikakka su kuma suka ce domin saboda hadisin Abi Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sallar juma'a yace idan ɗayan ku yazo man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata wannan kan sallar juma'a yake magana duk wanda ya samu raka'a guda a cikin sallar juma'a to hakika ya samu wannan sallar to sai malamai suka ce wannan za a yi kiyasi akan sallar juma'a da sauran salloli kana tunda samun raka'a guda yana sa a samu wato jami'i to shikenan sauran sallolin ma haka nan amma in mutum ya samu abin da bai kai ga raka'a ba to ya samu falala ya samu falala ta bin liman amma bai samu ladar jam'i ba ita ladar jam'i ba a samun ta sai an samu raka'a guda cikakka in abin da ya samu bai kai ga raka'a guda ba to ya samu falala ta biyan liman amma bai samu lada ba ta jam'i to wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala shine fatawan da ya zaba haka wasu malamai sun ce ana samun ladar jam'i ko ma me aka tarda cikin sallah saboda manzon Allah ya ce fama adraktum fasallu abinda kuka tarda ku sallace shi wa ma fatakum kuma duk abinda ya kubce maku fa atimmu to sai ku cika kaga ma aka kawo ma almausuliyya ce tana cikin alfazul umum wanda idan sun zo suna nuna hukuncin ya haɗe ko ma menene da haka wa ma fatakum duk abinda ya kubce maku fa atimmu to ku cika a ga wannan hadisin kenan ya nuna muna cewa abinda mamu ya tarda tare da liman abinda mamu ya tarda tare da liman shine farkon sallar shi abinda ka tarda shine farkon sallar ka abinda ya kubce maka kuma kenan zaka ciko shi naka idan mamu ya zo sallar isha'i sai tar da liman yayi raka'a biyu ya tashi zai yi ta uku sai aka yi ta uku tare da shi aka yi ta hudu tare da shi to yanzu idan ya tashi wannan raka'o'in da ya tarda ai su ne na ƙarshe wajen liman ko to shi kuma a gare shi su ne na farko abinda ka tarda wajen sallah shi ne na farko a gare ka wannan kuma shi ne maganar da ya yi inganci duk abinda mamu ya tarda tare da liman shi ne matsayin sallah shi ta farko in ka tarda liman tsaye yana raka'a ta hudu to kai in ka zo abinda ake so da kai shine za ka yi kabbara harama ka yi du'a'ul istifta ka yi a'uzu ka yi bismillah ka karanta fatiha shine sallanka na farko idan kuma ka da liman ya yi ruku'i ko ya yi sujada to abinda ake so da kai shine ka yi ƙoƙarin yin kabbara harama daga tsaye ita ba a yin ta daga duke da inda baka yi ta daga tsaye ba to baka ma shiga sallah ba ka san wani ƙoƙarin duka yake in tar da liman duke ko liman yana duke kawai da ya taho sai ya sai ya turo kai gaba um kawai sai ya duka a sai kai kabbara harama daga tsaye sannan zaka duka don haka sai ka duka ka kabi liman a halin da ka tarda shi yanzu ka tarda shi ya ruku'i ko ya sujada to shikenan an dauke ma ba sai kai addu'a wal istifta ba sai kai a'udhu da bismillah ba kawai za ka shiga tare da shi amma idan yana tsaye za ka zo da wa'annan to wannan hadisin kenan ya karantar da mu darussa masu yawa kamar yadda muka ji wasu daga cikinsu muttafaqun alaihi wal lafzul bukhari riwayan da wasu malamai suka dauka na cewa wa ma fatakum faqadu abinda ya kubce maku to ku ramka sai suka ce don haka su ramkawa za a yi abinda suke gani da abinda mamu ya tarda tare da liman to shine karshen sallar shi ba shine harkon sallar shi ba su abinda suka gani kenan saboda faqadu suka ce ai ramko ramko yana wajabta kai abinda ya kubce maka shine ramko sai suka bambance tsakanin al-itimam wal qada to duka wannan dai ƙara koda kwakwalwa ne wasa kwakwalwa ne da koda ta amma in banda haka nan a maganar da take tabbatatta ingantatta a nan shine kullum ma mu ya dauki ka'idan cewa duk abin da ya tarda shine farkon sallan shi shine farkon sallan shi yanzu abin da zai kawo matsayin na ƙarshe ne zai kawo shi wannan kuma hadisin da ake kawo hujja da shi faqdu a ma'anan shi shi ma fa'atinmu don haka wa ma fata kuma fa'atinmu wata rewa wa ma fata kun faƙudu to faƙudu ki shi ma ma'anan shi dai fa'atinmu domin saboda alƙaza'u ya ati bi ma'ana al'itimamu kama ƙala Allah azza wa jalla faƙaza hunna saba a samawatin fi yaumai ƙaza hunna saba a samawatin ai akmala hunna wa atamma hunna don haka kenan alƙaza'u a larabci yana zuwa da ma'anar mi ina za da ma'ana al'itimam ga awi da yawa nan ba nan kaɗai ba Allah ya kawo kalmar ƙaba'u da ma'ana al'itimam fa'iza ƙazaitumus salata fa'iza ƙudiyatus salatu da sauransu don haka kenan duka nan yana nihin al'itimam da al'ikimal yanar da haka riwayan wani ya kawo riwayan faƙadu ya zo ya rikita ƙwaƙwalwar wasu ko tare da tashi ta wannan kawai wasa ƙwaƙwalwa ne amma abin da ke tabbataccen zance shi ne abin da mamu ya tarda shi ne farkon sallan shi ba ka zuwa sallar isha'i ka tarda liman yana raka'o'i biyu na ƙarshe kuma kai ka tashi cikowa ka ɗora bayyana karatu in kai haka baka da fahimta da waccan fahimta wadda aka rinjaya ita ka ɗauka sannan in kai haka nan kuma ka karanta fatiha a bayyane da sura to babu wanda zai cewa sallar ka ta ɓaci amma dai ba haka nan ya kamata ba domin manzon Allah ya ce wa ma fata kun fa'atimmu kamar yawa da ya ce faɗaɗu da ma'ananta ɗaya da batinmu. Wa an Ubayy bin Ka'ab radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu daga Ubayy dan Ka'ab yadda Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace salatu rajuli ma'a rajuli sallan namiji tare da wani namiji azka min salatihi wahdahu ta hi tsarkaka a kan sallar shi shi kaɗai, wa salatuhu ma'ar rajulain kuma sallan shi tare da wato maza guda biyu, azkamin salatihi ma'ar rajul ta fi tsarkaka a kan sallar shi tare da wato namiji guda, wa ma kana aka sara fahuwa a habbu ilallahi azza wa jal, da abin da ya kasance mahi yawa to shi ne ya fi soyuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka, rahu abu dawuda wannan sa'i wa sahaha ibn hibban Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi Ibn Hibban ya inganta shi. Wannan hadisin salatun rajuli ma'ar rajuli, sallar namiji tare da wani mutum, su bi kenan ko? Cikin shi akwai dalili da yake nuna muna cewa aljam'u yan aqidu min ithlaini fasa'idan. Jam'i yana fara kulluwa ne daga mutum biyu zuwa sama. Kenan jam'i daga mutum biyu zuwa sama ne. haka yan mutum biyu suka yi sallah sun yi sallar jami'i kamar yadda wani hadisi ya tabbatar da cewa jami'i dama mutum biyu ne ko abin da ke sama ga haka karatu na biyu wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan mutum ya yi sallah shi kadai ta yi malaman da suka ce sharaɗin Allah karɓi sallar mutum shine sai in yayi ta cikin jami'i maganar su ba mai rinjayi ba ce maganar da take da rinjayi shine cewa idan mutum ya yi sallah shi kadai ta yi amma dai yana da zunubin barin jam'i inda gangani idan baya da uzuri yana da zunubi na barin jam'in da yayi in kuma yana da uzuri to shikenan babu matsala abin da yake nuna cewa sallan mutum guda shi kadai ta yi domin hadisin cewa salatu rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu kina ita ma salatuhu wahaduhu wahadahu ta yi ko aka ce ta hi tsarkaka kina ita ma mai tsarki ce wanda ya tashi shi kadai azka kalmar azka abinda ake nihi da azka shine atyabu wa aktharu ajra ta fi tsarki kuma ta hi yawan lada kinan sallar mutum tare da wani namiji sannan cikin hadisin kuma akwai karantar da mu cewa wato jam'i jam'i wanda ya waje bai zo jam'i namiji ne banda mace domin ya ce salatun rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini kuma sallar shi tare da mutane guda biyu aska min salatihi ma'ar rajuli ta fi tsarki akan sallar shi tare da wani mutum guda amma kana aka sarar duk abin da ya kasance mahi yawa fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla to shine hisoyiwa ga Allah mai girma da daukaka haka kullum duk lokacin da ya zamana mutane sun ƙara yawa to Allah ya hisan wannan sallai kuma ya hisan wannan jami'i kenan kaga ciki akwai tabbatar da wata sifa daga cikin sifofin Allah shine so Allah yana so kuma yana ki da haka wannan hadisin ya nuna mana cewa babu lahi mutum ya nahi masallacin da ya san jama'a ta yawa can saboda falala duk lokacin da jama'a ta yi yawa a masallaci to Allah ya hison haka wa an ummi waraka radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amaraha an ta umma ahla dariha rahu abu dawud wa sahu ibn khuzaimah sai hadisin ummi waraka yadda Allah ta tabbata a gare ta ummu waraka al'amfariya wannan matai wato ba'an sariya ce radiyallahu anha tana cikin zaɓaɓɓun sahabbai mata mutanen kirki mai imani mai tsoron Allah tana daga cikin mata waɗanda suke kwaɗayin zuwa jihadi ta san ba a farlanta masu jihadi ba amma duk in manzan Allah zai huta yaƙi sai ta nemi izini ta bi shi idan ta hita tana shirya magunguna ne don ta ɗora wanda aka ji mai ciwo ta ɗora mai magani ko wanda ya kamu da rashin lahiya manzala sallama yana ƙauna umu waraka saboda imanin ta da takawanta har yana zuwa da kanshi yana kai mata ziyara inda take to shi ya sama manzan Allah yake kiranta shahida haka manzan Allah yake kiranta shahida to kuma shahade ta samu shahade domin lokacin halifancin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah ya karbi ranta sandiyan karbar ranta shine tana da wani bawa da wata baiwa guda biyu wata rana tana kwana kawai suka hada baki cewa a kashe ta sai suka zo suka shaƙe ta da wani bargo sai da wato sai da suka kashe ta sannan suka arce suka cere Umar ibn al-Khattab yasa aka nemo su aka kalkashe su kuma aka rataye su to wannan wato ita ce ummu waraka radiyallahu anha annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahla dariha lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mata umarni ta dora yin limanci ga mutanen gidanta rawahu abu da sahu ibnu khuzaimah wannan hadisin dalili ne daga cikin dalilai wanda suke nuna cewa mace za ta iya yin limanci ga mata da haka idan gayyan mata suka taru babu laihi su tura wata mace ta ja su limanci saboda manzo sallam ya ba ummu waraka dama tana jan sallah a gidanta kenan mata idan suka haɗu ko a makaranta ko a lakwal dole da su yi sallah daban-daban kawai sai su tura wata limamiya ta ja su sallah to in kuma mata ne gaba ɗaya namiji ya shiga ya su sallah eh ya shiga ya su sallah ba matsala amma tare da daukan matakai shine zamo sun kimtsa kansu sosai shi ma ya kimtsa kanshi sosai wa an anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam istakhlafa ibn ummi maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma daga Anas yadda Allah tabbata a gare shi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya halifantar da ibnu ummi maktum ya yi wa mutane limanci alhali makaho ne shi rahu ahmadu abu da ibnu ummi maktum shine sahabin nan mai daraja wanda muka ambata ya a can baya yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin ibn umma maktum abdullahi ibn umma maktum ko amr ibn umma maktum wannan sahabi ne mai daraja makahu ya rasa ido amma bai rasa gani ba yana gani da zuciyar shi faƙadal basara wa lam yafqidil basira don haka saboda ma basiran shi da ilimin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake barin shi matsayin halifa to kuma an ce ba sau ɗaya bane ko sau biyu manzo Allah ya sha barin shi matsayin halifan shi in zai yi wani tahiya kawai sai bar to aka ce halifa kenan cikin ayyukan shi akwai limanci to wannan shine dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisi ma'ana shi ke jan al'umma a madina sallah in manzan Allah ya balaguro ya bar shi to kuma ba wai sallah ba kaɗai ke ja a shi ne shugaba aka ce halifa manzan Allah ya bar shi gurbin shi kenan duk abin da manzan Allah zai yi zai gudanar sha'anonin mutane to wannan yana nuna maka kenan ya halatta a tura wa kahu limanci ko eh alaman fiqhun da suke tattaunawa akan cewa ya za a ya gano al'ibla wannan abu ne mai sauki kara shi kawai za a yi a daidaita shi in dai wannan makafin ya zama na ku masu ido kuka yi saki duka ya yi ku ilimi ya yi ku fikihu ya yi ku karatun qur'ani to wallahi shi ya cancanci limanci dole ku tura shi ku gwaggwala idanu kuna kallon shi shi ma wannan sahabin sahabi ne mai daraja saboda haka manzo Allah sallallahu yake barin shi halifanci ya ja mutane sallah ya ci gaba da kula da wato sha'anonin mutane rahu Ahmad wa Abu Dawud to wannan shine sanadiyar da yasa aka kawo hadisin kenan dan a nuna ingancin limancin wa makaho a iya nada makaho shine limamin ratibi idan ana neman a nada liman aka taro ƴan unguwa aka gano babu wani mai karatu sama ga wannan makaho to kawai shi a nada shine limamin ratibi ko kuma limanci wanda ba na ratibi bai zama dan bujarawa ne yayi bukata tasa ana neman lima aka gano yahi kowa karatu sai a tura shi to kuma makaho nawa yahi masu idan yahi su ilimi yahi su sanin daidai yahi su basira wa nahahu ibn hibban an aisha radiyallahu ta'ala anha wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله wannan hadisin ibn hajar ya ce rawahu daru qutni bi isnadin da'if kenan akwai sabani wajen ingancin shi to ko da mun dauka da'ifi ne ma'anan shi mai kyau ne wasu dalilai sun goyi bayan ma'anan shi da kuma aikin magabata. Sallu alaman ƙala la ilaha illallah ku yi sallah a kan duk mutumin da ya ce la ilaha illallah. Kenan duk musulmin da ya ce la ilaha illallah to idan yan mutu ku yi mai sallah. Kaga ɗan giya ne, mazinaci ne, ɓarawo ne, ɗan hashi ne da makami. in dai ya ce la ilaha illallah to idan ya mutu za a yi mai sallah babu wani dalili da ya nuna cewa ba a yi ma wani musulmi sallah saboda zunubin shi a ana yi mai sallah abinda malamai suka ce shine in an san shi ya shahara da fasikanci yana bayyana fasikancin shi iri-iri to wannan mutanen kwarai ba su zuwa su mai sallah don tsawatar da sauran al'umman musulmi kasi irin halin shi kawai sai a bar shi daga magarin mutane su mai sallah amma in kowa ya ƙi mai sallah to an yi zunubi domin sallah gawa fardu kifa'i ne don haka limamai masu kima masu daraja a gari ya kamata ba a ga ɗan daudu ya mutu sun zo suna mai sallah amma cikin ‘yan daudin ba a rasa liman to shi kenan sai ya shiga ya ja ya juyo yana yanga ya ce a gyara sau to wannan zai tada masauran 'yan daura da hankali su tuba kuma zai sa duk wani mujirimi mai aikata laifi in ya gano haka nan ake ta ka mutu za a barin kada 'yan uwa to shi nan sai ga ya shiga taitayin shi to amma ba a cewa kwata-kwata ba a mai sallah saboda zunuban da yake aikata domin wannan hadisin ya ce sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah kuma ku yi sallah bayan duk mutumin da ya ce la ilaha illallah malamai suka ce man qalaha mu'taqidan ma'anaha wanda ya faɗe ta yana ƙudirce ma'ananta shine za a yi sallah bayan shi duk wanda ya ce la'ila illallah ba ya faɗi ta ba kawai da baki a ya faɗi ta tare da ƙudurce ma'ananta to wannan za a mai sallah in ya mutu za a iya yin sallah a bayan shi kuma wannan shine mahallu shahid wanda ya sa ibn hajar ya kawo wannan hadisin don ya nuna jawazu sala khalfal fasik halaccin yin sallah bayan fasiki wannan kuma can bayan mun tattauna shi cewa malamai suna da ra'ayi akan haka akwai malaman da suka ce kawai ba a sallah bayan fasiki saboda ita sallah amana ce to kuma amana ba a ba fasiki amana don haka inda mutum aka gano fasiki ne kai ba za a bi shi sallah ba to wasu malamai su kuma sun ce a ana bin shi sallah suka ce duk mutumin da sallar shi ta inganta to limancin shi ma ya inganta saboda haka babu matsala kawai ana iya bin fasiki sallah wasu kuma malaman suka ce a fasikin in shugaba ne ba matsala a bi shi saboda wato haɗin kan musulmi ka a kawo tangarra amma in dai ba shugaba ba ne gama gari ne kuma fasiki ta ce kai wannan ba abin shi sallah mahallu shahadi dai ibn hajar ya kawo shi don ya tabbatar da cewa ana bin limancin fasiki ya inganta in ka bi mutum sallah daga baya ka gano a yana surɓe giya ba sai ka sake ba amma musulmin da yake cewa la ilaha illallah kuma yana aikata wasu ayyuka ƙarara wanda sun warware la ilaha illallah din to shi wannan ba abin shi sallah ba abin shi sallah duk musulmin da yake faɗin la ilaha illallah amma yana wasu maganganu wanda suka warware ma'ananta ko yana da wata aƙida wadda ta warware ma'ananta ko yana aikata wasu ayyuka wanda suka warware ma'anar la ilaha illallah wannan ba abin shi sallah domin saboda wannan yayi ridda ba musulmi ba kamar musulmin da yake faɗin la ilaha illallah amma yana tsaye tsaye yana shirke shirke ko yana roƙon waliyai irin roƙon da ake yi wa Allah yana neman agaji ga waliyai yanda ake neman agaji ga Allah to wanga ba abin shi sallah domin ayyukan nan da yake aikata suna rusa wannan kalmar la ilaha illallahun nashi kenan ko kuma musulmi kuma boka kamar da ke da kwai yanzu boka ya musulmai ko kuma matsawa ɗan tauri kuma musulmi to duk ire-iren waɗannan waɗanda suke tsahe-tsahe da shiddabaru suna musulunci to wannan tsahe-tsahen yana warware yana warware musuluncinsu da haka ba ka bin shi la'ila ilallah ko kamar ɗan kokowa misali ko aga ɗan kokowa ma sai ga yana tsaye-tsaye saboda ya ci kofi kaga ba yi wa ka zo ka sa ɗan kokowa gaba da layon shi da komi wataƙila ma ya turbuɗe rago da ran shi a ƙasa ka zo ka bi shi sallah kenan duk musulman da aka tabbatar da yana aikata wasu ayyuka wanda suna warware musulunci shi ko yana da wani ƙuduri a cikin zuciyan shi wanda yana warware musulunci shi ko yana faɗin wasu maganganu da bakin shi wanda suna warware to wannan ba abin shi sallah amma duk musulmin da ka tabbatar da ingancin musuluncin shi to zaka bi shi sallah in ka ka zo masallaci baka san waye liman ba to nan kuma ba a sa ka ba sai ka je ka yi research san wani akwai kwankwanto to nan wani nan masallacin su ne waye gile ba kaza kaza a saka kai ka bi shi asali shine musulmi ka kyautata mai zato Katar da musulmai suna sallah za ka bi su a bisa kyautata zato kuma sai daga baya in wani abu ya bayyana gare ka wanda ya kamata ka sake sallah kaɗai zai sake amma matukar bai bayyana gare ka ba to ka bi kuma sallah ka ta insha Allah wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'u al-imam rawahu tirmidhi bi isnadin da'if to shi ma wanga an ce da ifi ne idza ata ahadukum sala idan dayan ku yazo sallah wal imamu ala hali kuma liman yana akan wani hali ko na ruku'i ko na tsayuwa ko na sujada ko na zama falyasna kama yasna'ul imam to shi ma yayi kamar yanda liman yake yi kaga wannan hadisin ya karhawa zancen baya ko e ba a zuwa sallah a tsaya kyafce kyafce ko a tsaya ganin sai mun ga ya ta kare kawai da ka zo sallah katar da liman cikin wani hali to kawai kai ma kayi kwatankwacin yanda liman yake ba daidai bane kai tsaye kana jiran shi rahu tirmizi bi isnadin da'if tirmizi rato shi da isnadi mai rauni kana wannan shine karshen wannan babe sai babu salatul musafir wal marid wanda zamu tashi akan shi insha Allah ta'ala a karatun mu na gaba abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ba mu lada wa alaikumus salam wa rahmatullah mutum ne ake biye shi azumi sai mutuwa ta zo mashi to wanda ake biya azumi mutuwa ta zo mai ya danganta daga yanda mutuwa ta zo misali ya yayyiwa azumin watan ramadan ya kai ashirin an yi tare da kai ko da za a ɗauki na ashirin da ɗaya sai rashin lahiya ta kama ka har aka gama baka samu ka warke ba wannan rashin lahiya ta yi tazarci ta zama sanadiyar ajalinka shi kenan kai babu komi a kanka to sai shi kuma misalin na biyu wanda an ɗauki na 21 ba da shi ba ya yi ta rashin lahiya bai warke ba sai da ramadani ya ƙare bayan ramadani ya ƙare sai ya samu sauƙi har ya ɗan miƙe ya ɗan yawo wata ɗaya wata biyu kuma sai rashin lahiya ta dawo sai ya mace to kaga wannan shi ya samu dama ta ya ramka ko amma bai ramka ba shi yasa su malamai suke ganin ba daidai bane mutum ya jinkirta ramkon azumi to kuma sannan akwai sabani wajen malamai cewa a a iya yi ma mutum azumi ko ba za a iya yi mai ba mazhabar imamu ahmad ibn hanbal cewa ba a yi ba a ramka ma mutum azumi sai na alwashi in ba azumin alwashi ba ba a ramkawa Allahu ta'ala alam na'am wa alaikum salam kamin ya duka liman ya tashi eh a bai same ta ba sai ya ramata saboda abinda yake mahi inganci shine mutum sai ya samu ruku'i sannan ne yake samun raka'a shi ne yake mahi inganci duk da akwai maganganun malamai akan mas'ala amma abin da yake zama ingantaccen zance shine in dai liman ya riga ya dago ba tare da ka duka ba to shikenan irin wannan raka'ai za ka sake maida ta insha Allah a shi ma ya duka eh yana in mutum ya zo sai liman yana shirin dagowa ka yi kabbara harama sai ya ɗago ka yi kabbara harama to mu ɗauka ka yi kabbara harama ka surma ya ka duka kawai sai ya ɗago kana shirin ruku'i sai ya ɗago amma ba ka ida cika cikin ruku'in ba ko to shi kenan wannan kai ne za ka auna makanka ruku'in nan ka same shi ko ba ka same shi ba kenan in ka tabbatar da cewa bayan ruku'in ka ya cika da kyau ne ya dago to shikenan kuma in kuma kai kwankwanto kawai karama ta shine maganin kwankwanta in mutum ya shiga cikin kwankwanto kamar yana ganin wai ni na same ta ko ban same ta ba na same ta ko ban same ta ba to ka rike asali shine baka same ta ba kawai sai karama ka huta na wa alaikum salam sallar asuba eh sallar asuba ita gaba ɗayan ta bayyana wa ake duka raka'o'in guda biyu saboda haka in mutum ya samu raka'a guda ya tashi zai ci kowa bayyana wa zai insha Allah wa alaikum salam mutum yana iya yin sallah tare da matan shi gida eh in ta kama yana iya yi amma kai mai da haka na al'ada shi ce ya dora barin jam'i saboda kamar da makaranta yanzu wato mutum ya yi sallah tare da wani namiji ta fi ya yi sallah shi kaɗai to su kuma tare da mata ne kuma yana cikin wanda ya yi sallah shi kaɗai a gida ya amma in ta kama shi da mana dukkan su ba su yi sallah ba to ya ja su su yi tare ya hiye shi kadai duk da dai bai da lada jami'i yana da dai lada wanda ya sallah shi kadai a gida na'am sami limamin da yake cewa Allahumma inni nawaitu salatal maghrib har yana bayyanawa haka karara to asali shi wannan karatun ko a bayyana ko a sirrance ba a yin shi karatu ne wanda bai halatta ba a yi cikin sallah wanda suke yin shi su ne wanda ba su damu ba da sai sun bi annabi cikin addininsu amma duk wanda ya damu da a addinin shi sai ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baya zuwa sallah ya ce Allahumma inni nawaitu saboda ba a taba samu ba a tarihi manzon Allah ya wata sallah da ya ce Allahumma inni nawaitu ba a taba ba sai dai ya tabbata manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ana son duk ibadar da mutum za ya yi niyya ita kuma niyya da zuciya ne ake yin ba sai an haɗi ba kawai zuciyanka ta kudurce kayan niyyar yin sallar isha'i shi kenan sai ka zo ka kabarta sallar isha'i tare da niyyar cewa isha'i ce za ka yi. Amma babu buƙatar mutum sai ya ce, Allahumma inni nawaitu salatal isha'i arba'a raka'atin fararen ma'al imami. Ya cewa Allah na yi niyya, ya Allah na yi niyyar yin sallar isha'i raka'o'i guda hudu tare da liman kuma ta farilla. To wannan karatun bai kamata ba mutum musulmi ya kawo shi saboda babu shi a cikin littafan musulunci kaf babu wannan karatun ba a san da shi ba kenan niyan nan da aka yi zance kawai a zuciyanka ne zaka kudirce kayan niyyar sallah malamai suka ce babu inda ake bayyana niyya cikin ibadoji na musulunci gaba ɗaya sai wuri guda shine wajen aikin hajji kenan na wajen aikin hajji ana bayyana niyya bayyana niyyan shine labbaika allahumma labbaika labbaika hajjatan ko labbaika umratan kenan ko labbaika hajjatan wa umratan kenan kaga wannan bayyana niyya abin da kai amma in banda nan wurin sauran wajajen ibada duka ba a bayyana niyya ba a bayyanawa cikin azumi ba a bayyanawa kawai niyya da ka kudurci kai kai niyyar yin sallah shikenan sai kai insha Allah na'am limancin mace eh na eh za ta shiga gaba ya ta shiga gaba yanda ake yi da maza. Alaikun salam. Limitin ne ya shigo masallaci, duka sau sun cika, kenan sai ɗauko sau daga daga dama. Daga dama ne ya kamata ya ɗauko sau. in kuma liman ne kenan kamar liman ne shi kaɗai ya tarda ya kabarta sallah to sai ya tsaya daga tsakiyar liman duk da wannan wasu suna da ra'ayin cewa kullum tsakiyar liman ake kamo sau kuma suna da ra'ayin dama to daman ta wannan shine yahi sai sawun gaba wanda yake tare da liman shi kuma wannan wato tsakaitawa tsakaitawa tare da liman shine mahihici wasu kuma suna da ra'ayin cewa in mutum ya zo tar da liman in tare da liman ne to shi zai tsaya kusan liman in su bi ne sai su tsaya tsakiyar liman daga nan yanzu duk wanda ya zo sai ya koma kotan dama kotan dama in ya cika nan wurin kuma sai su dawo na bangaren hagun Allahu alam wa alaikum salam wajen tahiya ya fara karanta fatiha eh shi kenan kawai kenan mutum ya fara karanta fatiha sai ya tuna ashe tahiya ce za yi shi kenan sai ya yi tahiyan shi daga ba ya yi sujada ta karin da yi na'am wa alaikum salam in ba ya sallah kwata-kwata To kaga shi yasa na ce dama wanda za a yi masalla sai wanda bai yi abin da ke warware musuluncin shi ba. Watawan malamai kuma duk musulmin da baya sallah ya yi ridda. Saboda hadisin manzo Allah sallam da yace bambancin da yake tsakaninmu da shirka da kafirci shine barin sallah. Duk wanda ya bar sallah to kawai ya bar musulunci. saboda haka kenan wannan kaga ya zo da abin da yake bata kalmar shahadan shi ko da ya faɗi kalmar shahada ta yanzu wannan kalmar shahadan nashi ya lalace dalilin rashin yin sallah saboda haka ba za a yi mai sallah ba wa alaikum salam na eh wanda wanda yace haka nan wurin babu matsala bin shi sallah in dai ya iya sallah da kyau yayi sallah da shi da kyau wannan abin da ya kawo cikin sallah bid'a ne cikin sallah ya kawo kana wannan bai hana a bin shi sallah na'am saboda kamar yadda wannan karatun ya tabbatar mamu cewa duk musulmi ana bin shi sallah matukar bai zo da abin da yake warware musuluncin shi ba ko kaga cewa haka nan kuma ai bai bata musuluncin shi bisa a ce shikenan ya zama kafiri wa yace yace Allahumma inni nawaitu a ana bin shi babu matsala insha Allah ta'ala na'am bismillah eh a wanda ya taba ganin shi wanda ya taba ganin wa wanda ya taba ganin shi baya sallah wanda ya mutu baya sallah mm ko da mutum guda ya taba ganin shi wata rana ya sallah ya halatta a mutum bisa guda ya taba ganin shi yayi sallah ta in musulmi yana sallah wannan ba abu bane mai boyuwa wanda yake sallah da wanda bai sallah wannan lamari ne wanda har karshen mutum guda kenan sananne ne cewa wane yana sallah ko bai sallah amma in ya taba yi sau guda an taba ganin shi daga baya bari aga wannan shi ma bai yi ba ko ya zamana ya taba yi ne amma yanzu ya bari wannan ba ba ya sallah shi ma saboda ta sallah ba a kwanje ko sote cikin Na'am. To kenan za mu dakata na insha Allah ta'ala akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malumman mu na Nijar wanda suka assasa sunna a garin da magaram jiya mun yi janazan shi shine a Sheikh Malam Bala dan Tsoho Allah ta'ala ya ji kanshi yana cikin malamai waɗanda suka kafa tarihi a cikin da magaram wanda na harko-harkon wanda suka fara buɗe makarantu ya karantar da mutane bakin gwalgwado an yi jihadi yana cikin waɗanda suka zo da sunna ma a damagara to Allah ta'ala ya karɓi da shi jiya kuma an gabatar da jana'izar shi muna fatan Allah ta'ala yi mai rahama Allah ya karɓi ƙoƙarin shi da jihadin shi ya sa aljanna firdaus ita ce makoman shi ya sanya wa zuri'an shi albarka Allah ta'ala ya baiwa iyalin shi haƙuri da juriya Allah ta'ala ya sa su ma su yi koyi da wato biyar tafarkin shi da hanyar shi kuma bakin gwargwado al'umma sun ba da shaida a kan shi har makabarta mutane gaba ɗaya suna da ma wanda ma ba ma ahalus sunnan ba duka suna ta ba da shaidu mai kyau a kan shi kenan muna fatan Allah ta'ala ya karbi bakuncin shi ya yi mai rahama ya karbi jihadin shi kuma ya sanya ma abin da ya yi albarka ya yahe mai kurakuran shi da sauran wato al'umman musulmi baki da akwai wani shi ma babban malami daga cikin shahararrun malamai wanda Allah ta'ala ya karɓi ran shi a yau da asuba a garin burkina faso shi mana cikin malumma waɗanda suka shahara suna karantarwa sun yi ƙoƙari sosai na haka Allah ta'ala ya karɓa musu da shi ma malam ɗahir bocigo da Allah ta'ala ya karɓi shi na haka muna fatan Allah ta'ala ya gafata ma al'umman musulmi baki ɗaya Allah ta'ala yi ma al'umman musulmi rahama Allah ta'ala ya kyautata makoman mu baki daya ba mu guzuri mai kyau na tarda su Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu fa tawaffahu 'ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum wa la hawla wa la quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil